إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون إن حوادث السيارات والدراجات قد ازدادت وتفاقم أمرها وخاصة في مدينة نيامه فما من يوم يمر إلا ونشاهد أو نسمع عن عدد من الحوادث المفجعة فما تستقبله المستشفيات مستشفيات والمقابر جله ضحايا الحوادث قطع للأيادي والأرجل خسائر نفسية ومادية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فكم من أسرة نكبت وكانت تعيش بكد عائلها الكبير دهته الحادثات وقد تردى وخلف صبية مثل الطيور معاشر المسلمين فهلا كان ذلك باعثا فهلا كان ذلك باعثا على التأمل والتساؤل عن أسباب كثرة حوادث السيارات والدراجات عباد الله إن من أسباب كثرة الحوادث السرعة المفرطة أو السرعة الجنونية فترى بعض الناس يسرعون بسياراتهم أو دراجاتهم داخل المدينة غير مبالين بمدارس الأطفال ولا بأبواب الأسواق ولا المشاة والسرعة ليست من أخلاق المؤمن قال الله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت لصوت الحمير وفي الأثر التأني من الله والعجلة من الشيطان عباد الله وإن من أسباب كثرة الحوادث اشتغال السائق بعمل آخر وهو يقود سيارته كالأكل والشرب أو الاستماع للموسيقى أو الاتصال مع الغير عبر الهاتف أو التدخين فالسياقة عباد الله نظرا لخطورتها تحتاج للتركيز الكامل والقرآن يبين لنا أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بمهمتين في آن واحد فقال سبحانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه عباد الله وإن من أسباب كثرة الحوادث فساد الطرق وعدم صلاحيتها للسير فإصلاح الطرق أمر واجب على الحكومة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان خليفة المسلمين لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله لم لم تصلح لها الطريق يا عمر عباد الله وإن من أسباب كثرة الحوادث عدم صيانة السيارات وعدم صلاحيتها للسير للاستعمال قال صلى الله عليه وسلم ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث أن المراكب السيئة تؤدي إلى الشقاوة فعلى المسلم إذن أن يتعهد مركبه ويقوم بصيانته لئلا يكون سببا في شقاوته عباد الله وإن من أسباب كثرة الحوادث عدم احترام قوانين السير فإنك ترى بعض الناس لا يحترمون الضوء الأحمر ولا الأخضر ولا يحسبون أي حساب لعلامات الوقوف والمرور فمخالفة, فمخالفة نظام الدولة عباد الله بما في ذلك قوانين السير مخالفة لله لأن طاعة ولاة الأمور لأن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية واجبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولله ذر القائل إذا ما كنت ذا عقل كبير فلا تهمل قوانين المرور عباد الله وإن من أسباب كثرة الحوادث تبرج النساء وإبداء مفاتنهن في الشوارع أورد الإمام السيوطي في تفسيره عن علي بن أبي طالب قال مر رجل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فبين الرجل يمشي إلى جنب حائط ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه أمري فأتاه فقص عليه قصته فقال صلى الله عليه وسلم هذا عقوبة ذنبك وأنزل الله الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أيها المسلمون عباد الله إن الأرواح ليست هينة لهذه الدرجة أن تزحق لهذه الأسباب السابقة التافهة قال الله في جل قال الله جل في علاه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا واعلم يا عبد الله أن من قتل نفسا خطأ بسبب حادث حادث مرور أو تسبب فيه وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين متعلقة بكل نفس تموت قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم نسأل الله تعالى أن يقينا شر الحوادث وأضرارها وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويهدي شبابنا وأمراءنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام إنعامه من أفضل الإنعام ثم الصلاة والسلام على نبي أتانا بعد يأس وفترة من من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند فأنذرنا نارا وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi yan uwa masu girma ina mana wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda yake faɗi a cikin littafin sa mai tsarki ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wadda take ta daidai kuma sannan in kuka yi haka zai gyara muku ayyukanku ya gafarta muku kurakuranku duk wanda yake tsoron Allah maɗaukakin sarki to zai gyara masa al'amuransa kuma zai rabauta a duniya da lahira rabo wanda yake mai girma Allah ya ƙara mana tsoronsa ‘yan uwa masu girma wata musiba wani bala'i wani abun takaici wani abun Allah wadai da yake faruwa kuma yana ƙara faruwa yana ƙara maimaituwa yana ƙara lalacewa al'amarin yana ta ƙara rin caɓewa tabbas na san kun matsu kushi mine ne wannan al'amarin shine al'amari na yawan aksidan al'amari na yawan hatsarin motoci da motuna akan hanya tabbas al'amari ne wanda yake mai tayar da hankali yana daga cikin abin da ya tada mini hankali a yanzu yanzu nan na dawo daga soni loga daga duwan mai taksimankin da ya ɗauko ni yake ce mini da sahen nan a wiccar ya ga wani aksidan wanda ya tada masa da hankali ya ce wani yaro ne aka kwashe a kan hanya ƙafa ga ta nan ta tattake ta kare gaba ɗai amma abun haushi wai mai taksimankin da ya bige sai ya tsere ya isko yaron ne kwance kafa ta tattake mutane an kikkewa ya ce ina wanda ya bige sa aka ce ai ya tsere kuma wai an rasa wanda ya bi sa kuma ba a samu wanda ya rike ni mai ransa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wannan abin da ya gani da safe kenan tabbas al'amarin yawan aksidan dukkanin wanda yake tahiya akan hanya kamin ya isa gida ko ini ba zai kare ba face ya ga aksidan ɗai ko zuwa biyu in ma bai gani ba sai an ba sa labari ga aksidan kin da aka yi kamin in yi wannan hudubar nasa ɗaya daga cikin 'yan uwa wanda yake 'yan boko ƙwararri na tambayi sa ya binciko mini menene matsayin Nijar wani matsayi ne Nijar take akan harakan aksidan sannan a shekara adadin wanda suke aksidan nawa ake samu lil'asaf ya samu mini da me yake da suna bai samu mini adadin mutanen bai ce sai nan gaba amma Nijar a kiyasin da aka yi a yanzu ita ce ta bakwai a cikin Afirka wajen yawan aksidan ita ce ta bakwai a cikin gaba ɗayan Afirka sannan ita ce ta farko a cikin Afirka du Sud ita ce ta farko a afirka ta yamma a wajen yawan aksidan ka san ku wannan abun haushi ne abun al'ajabi ne kuma inda aka yi yawan samun aksidan a nijar ma a shi ne garin yamai tabbas wannan ya kamata a ce ya sanya mu tunanin wai me yake jawo yawan aksidan me yake jawo yawan aksidan domin sanin abin da yake jawo abu yana sa a san maganinsa takin hudubanmu shine asbabu kasrati hawadisil murur abubuwan da suke jawo yawan aksidan da ake samu yan uwa masu girma abubuwan da suke jawo yawan aksidan suna da yawa amma a wannan hutubar na takaita abubuwa guda shidda sauran abubuwan za mu zano su a cikin wani shiri da muke a sunna tv na rayuwar matasa kenan za ku bi mu a can za ku ji sauran bayanin yan uwa masu girma abu na farko daga cikin abun da suke jawo yawan aksidan shine as-sur'atul mufrita shine gaugawa sauri sauri gudu a tsiyace kaga mutum yana gudu da moto ko mota babu ruwan shi da cewa hanya ce ta 'yan makaranta 'yan boko 'yan lakwal babu ruwan shi da cewa hanya ce ta kasuwa akwai mutane da yawa babu ruwan shi da mutane masu biyawa a ƙasa gaugawa da sauri-sauri akan abun hawa ko a ma ƙasa mutum yake baya daga cikin ɗabi'a ta mutunan kirki allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa waqsid fi mashika waqdud min sautik ka yi tahiya madaidaiciya ba sannu-sannu ba kuma sannan ba sauri-sauri ba wannan ita ce ɗabi'a ta mutunan kirki a hadisin da muka karanta manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in sahal hadith التأني من الله والعجلة من الشيطان shi yi sannu-sannu daga Allah ne mana da kaga mutum na yi sannu-sannu to mutunan Allah ne amma da kaga mutum na gaugawa to a tattare da shi a wannan lokacin akwai shaidan ma'ana da yana nuna muna gaugawa aikin shaidan ne gaugawa mafi yawanci tana jawo nadama musamman abin da ya shahi al'amari na tahiya akan hanya yan uwa masu girma abu na biyu shine ishtighalu sa'iqi bi amarin akhara wa huwa yaqudu sayyarati shine mai tukin mota ya shagaltu da wani abu na daban alhali kuma yana tukin mota direba ya shagaltu da wani abu alhali yana cikin tuka mota imma ya shagaltu da cin wani abu ko kuma akwai ma wanda shan taba ma suke yi akwai wanda telefon suke ɗauka waya suke ɗauka wanda a cikin wannan sai aksidan ya faru wanda na sha ganin irin wannan da idanuna ko ina ma cikin mota an yi haka yana waya sai ga gashi ya kai ma wani karo an yi aksidan dalilin waya da yake yi Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya ma dan adam zuciya guda biyu ba zuciya guda Allah ya sanya maka al'amari na shan mota al'amari ne mai hatsari shi yasa lokacin da kake son sa ana so zuciyarka ta natsu ma'ana hankalinka ya tai ga abin da kake ma'ana shine jan wannan motar da kake yi domin ko ba dan kanka ba dan waɗanda zaka iya kwashewa ko kuma waɗanda kake dauke da su in uwa masu girma yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo yawan aksidan hatsarin motoci shine fasadu turuki wa adamu salahiyatiha lisayr shine lalacewar hanyoyi lalacewar hanyoyi yana daga cikin abin da yake ja wannan kuma wannan zan iya cewa ni ga ne ba shi yau ba ya faru da ni ina cikin mota ina ja sai ga wani rami ban lura da shi ba ina cin birki ga wani shi kuma da gudu ya zo ya kwabre ni daga baya dalilin wannan ramin dalilin lalacewar hanyar an samu wannan aksidankin gyara hanyoyi yana ɗaya daga cikin abin da yake dole akan hukumomi umar radiyallahu anhu yake cewa a lokacin yana khalifa yake cewa law asarat baghlatun bil iraqi la sa'alani allah lima lam tuslih laha at ya umar yace da za a ce jaki dabbar banza ho jaki yace da za a ce jaki zai tuntubi akan hanya ya fadi yace da ina da yaƙinin cewa Allah sai ya tambaye ni dan mi da baka gyara mata hanya ba ya kai Umar to jaki hoto ina ga mutane wanda su suke shayi da motocin da suke yin accident suna tuntsewa suna faduwa ashe yana ɗaya daga cikin hukuma adila yana ɗaya daga cikin hukuma wadda take mai aiki ga al'ummar ta ƙoƙarin gyara hanyoyi domin hanyoyi da su ne ake ɗauko abincin da ake ci hanyoyi da su ne ake tafiya wuraren ayyuka da abin da ya kama da haka yan uwa masu girma yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo yawan aksidan shine adamu siyanati sayyarati wa adamu salahiyati halil isti'mal shine rishin kula da motocin da ake yawo a kansu ko motunan da ake yawo a kansu daga mutum ya san da cewa motonsa baya da fran baya da birki amma haka zai hawa akan wannan moton yana tahiya mutum ya san da cewa motarsa tana fama da wata matsala wadda tana iya tsawa tsayawa kowane lokaci akan hanya amma kuma haka zai tuka ta ba zai gyara ba kamin ya tai wannan ganganci ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi yake cewa inna min shiqawati ibn adama thalathatun yana ɗaya daga cikin taɓewa ta ɗan adam abubuwa guda uku ma'ana abubuwa guda uku idan mutum na tare da su to kullum yana cikin matsala yake cewa almar'atu su ta farko ita ce mummunar mata na biyu sai manzo Allah ya ce wal maskanu su da wurin zama mummuna gida mummuna na uku sai ce wal markabu su da abun hawa mummuna duk wanda yake da wannan abubuwan guda uku to yana a cikin wahala shi kuma Allah maɗaukakin sarki mai tausayi ne baya son ka wahala to don me yasa zaka hawa abun da ka san zai iya jawo maka wahala in ba baka damu da kanka ba ka san abun baya yi to kakan iya ka kaɓe wasu ko kuma kakan iya waɗanda ka ɗauko ka ji musu ko ka salwantar da rayukansu kenan in baka bar hawan abun nan ba dan saboda lalacewarsa dan saboda kai to ka bari dan saboda wanda suke tahiya akan hanya ko wanda kake ɗauka akai kenan ganganci ne mutum ya hau mota ko moton da ya san baya da lafiya yakan iya ya tsaya ko abin da ya kama da haka yan uwa masu girma abu na gaba shine adamu ihtirami qawanin sayr daga cikin abin da yake jawo accident shine rishin kiyaye dokoki na kai da kawo ma'ana dokoki na tukin mota wanda suke ce ma firmi ko kuma code rishin kula da wannan yana jawo yawan accident kuma da yawa daga cikin wanda suke ba su kula da wannan akwai wanda jahilci ne akwai wanda ganganci ne domin yanzu ya zama to fermi akwai wanda bai ma je inda ake koya motocin ba daga gida za a ka rubuta masa fermi a kawo masa cin hanci na fermi bai yi koyo ba bai je ba inda sai in yayi an gani ya iya a basa yana gida ba a san ya iya ba ko bai iya ba a rubuta fermi a kawo masa ina da wani dan uwa wanda bai iya mota ba amma yana da fermi bai iya mota ba amma yana da fermi ga wannan zalunci wannan cin hanci ne akwai wanda da ganganci suke yi wani mai hikima yake cewa idan ma kunta da aqlin kabirin fala tukhlif qawanin al-mururi idan har kai mai hankali ne ba za ka saba ma dokoki na tuki ba ma'ana ko da ba a ce dole bane ka kiyaye dokokin dokoki na tuki yace to ya isa a ce hankalinka ya baka akan cewa ka kula da dokokin dokoki na tuki balle ma kula da dokoki na tuki yana ɗaya daga cikin abin da yake wajibi akan musulmin da yake a cikin ƙasa domin dokoki na tuki suna ɗaya daga cikin dokokin ƙasa su kuma dokokin ƙasa masu shinhiɗa su su ne shugabanni su kuma shugabanni allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu yi musu biyayya a cikin abin da ba saɓo ba ne tabbas ko dokokin tuki babu dokar da a iya sani na ta saɓa ma allah ta saɓa ma addini ashe yin ta dole ne a kanka saɓa mata saba ma Allah ne bayan musibar da za ka iya shawowa nawa ne suke ganin biyo rush ya bada amma za su wuce da gangan dalilin wannan ake sai a yi ta samun cin karo a yi ta samun aksidan yan uwa masu girma abu na karshe daga cikin abubuwan da muka zano na shidda shine tabarrujin nisa'i wa ibda'u mafatinihinna fi shawari shine hita shigar da mata suke yi wadda bata dace ba akan hanya ta bayyana tsiraicinsu ta bayyana sassan jikinsu ta sa matsatsin kaya wanda suna akan hanya suna tahiya mai moto ko mai mota in an yi daidai mai matattar zuciya ce idan ya kalla ba zai yayi ba sai ya ce sai ya yi kallon kawo yuka ko kuma ya yi kallon ƙoshi yana can yana kallo sai ya kaima wani karo ya kwashe wani ko kuma ya kaima wata mota karo wannan kuma ya faru hatta a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'imamu suyuti ya kawo a cikin tafsirinsa daga sahabin manzon allah ali bin khattab radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ne a madina yake cikin tahiya akan hanya sai ya hangi wata mata sai wannan matar ta birge sa yana kallanta ita ma tana kallon shi yana cikin kallanta yana tahiya sai ya kai magi na karo hancin nasa sai ya tarɗe tarɗewa hancin nasa ya tarɗe ya zubo da jini a wannan lokacin imani ya komo masa sai ya ce wallahi ba zan wanke wannan jinin ba sai na je wajen manzon Allah in bashi labarin abin da ya faru dan ya neman mini gafara dan na san nayi laifi yana tahiya wajen manzon Allah da jininsa sai manzon Allah ya ce masa hadhihi uqubatu dhanbik wannan uqubar zunubin da kai ne kallon matan wani haramun ne ko to da yake Allah na son ka kana cikin kallon ta maimakon a baka zunubi sai aka sa kai wannan wannan accident kin hanci ya hoshe wannan shine sakamako a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya sai zamanto sababun nuzul hadhihi al-aya قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم كتي ما مؤمني سرين سي غنينسو سكي ياي الأورورينسو wannan shi yi tsarkaka a gare su wannan shi yi dacewa a gare su wannan shi yi zamantowa tsaro a gare su yan uwa masu girma musan da cewa rai rayuwa rayuwa kowace iri ce tana da tsada a wajen Allah maɗaukakin sarki balantana rayuwar da Allah ya fifita akan kowace rayuka ita ce rayuwa ta ɗan adam ita ce rayuwa mafi tsada a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a duk wanda ya kashe wata rai ba tare da wani alhaki ba to kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya ka ji fa girman laifin wanda ya kisa wani zai iya cewa to ai aksidan da muke yi far aksidan ne ake yin sa ma'ana ba da gangan aka yi ba akwai wanda ba da gangan bane sai a ce to ko cikin ganganci kai dan saboda darajar rayuwa a wajen Allah to akwai kafara akan ka duk wanda ya kashe wata rai far aksidan ma'ana ba da gangan ba to a musulunci akwai abu biyu a kansa abu na farko sai ya biya diya raƙumi ɗari baka da raƙon ma a ƙesa raƙumi ɗari nawa suke yi in mutum goma ka kashe kowanne mutum goma ne sai an biya kuɗin raƙumi ɗari a dalilin kisan da aka masa kuma na kuskure wai ba da gangan kai ba bayan wannan kuma akwai azumi na wata biyu jere da juna a kan ka sai ka yi shi da za ka yi kwana hamsin kana azumin na hamsin da ɗai sai ka aje to hamsin kin nan sun ta yi a banza yanzu sai ka sake kuma daga farko kwana sattin jere da juna wannan shine wai me ukubar wanda ya kashe rai far aksidan ma'ana ba da gangan ba ta hanyar aksidan ko abin da ya kama da haka kuma wai ba mutum guda ba su duka zaka'a kowanne in mutum goma ka kashe ta hanyar aksidan dukkanin sai ka musu wannan azumin dan Allah wannan bai isa ya nuna muna girman zubar rai ba wannan bai isa ya sanya mu yi taka tsantsan ba ganin mun guje ba zub da jinin wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la zawali duniya ahwanu inda Allah min iraqati damin duniya ta roshe gaba ɗayanta shi yayi sauki a wajen Allah da azub da jinin wani ba tare da haƙi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ma'na alhadith in har ka mutu ba tare da ka zub da jinin wani ba to kai ma Allah godiya domin shine lahi mafi girma bayan shirka da Allah madaukakin sarki mafi yawan malamai sun ta akan cewa bayan shirka ga Allah lahi mafi girma shine zub da jinin wani yan uwa kenan wa'annan jan kunne ne a gare mu akan mu taita ka tsantsan mu kiyaye dokoki na tahiya in muna tahiya mu san da cewa ko ba mu kiyaye dan rayukan mu ba mu kiyaye dan rayukan wasu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da matasan mu wanda ta hanyar su ce mafi yawanci ake samun wannan sannan kuma ya shiryar da shugabannin mu izuwa ga gyara hanyoyi wanda suke sababi daga cikin sababba na yawan aksidan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da kwanciyar hankalinsa a cikin ƙasanmu sannan kuma ya shiryar da mu akan tafarki madaidaici Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى واهد شبابنا وانصر جنودنا وانصر إخواننا في فلسطين اللهم اقض حوائجنا وحوائج جميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله